إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗuwar mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba biyu ga wata na zulqa'ada hijira shekara 1443 wanda ya dace da ɗaya ga watan 6 2022 insha Allah yau za mu yi darasi na 98 darasi na 98 cikin littafin wasa ta imam malik ko mu ce gometar da takwas a littafin wasa ta imam malik rai muhammad yau za mu tashi albado bisafa fi sa'i maganar hara sa'ayi daga safa kayan ajiyamarwa ƙarshen dai karatunmu mun tsaya bayani kan mas'aloli na guda uku da imam malik ya magana kansu na hana bai dace ba yin magana a mai tambaya hira a cikin tawafi wannan maganar yin haka malik ya ce shi dai bai san yin haka kuma da maganar kan wanda ya tawafi tsakanin tawafi na tawafi na ka'aba da sa'ayi ka'ayi sai da arwalla da magana ta wanda ya makara ka haiwan ta ce wanda ya makara ya zo a makare na ya huciya kai tsaye ya tsaye hilin arfa bayan tsayawar arfa ya zo da sauran kwanan mutulifa ko ya zo ya tawafi na aikin shi na haji da sa'ayin shi magana kenan duk da bayani da ya gabata mas'alar magana a cikin tawafi akwai nassin hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tawafu salatu yayi magana tawafi shi ma sallah ne sai dai ya halitta a yi magana a cikin tawafi wannan nassin hadisi ya zo kenan za mu yi aiki da tunda hadisi ya zo kenan ba magana hana magana a cikin tawafi in ta kama haka maganar cewa maganar sa'ayi abinda yake nasi karara na maganar dawafi ne ba a yi sharaɗin shi sai da arwala amma sa'ayi ko da can ba shi ya magana inda kana kayi dawafi kana cikin sa'ayi sai arwala ta warware ba ka yanke sa'ayinka za ka ci gaba da sauran sa'ayinka na kuna imam malik ya tabbatar da haka yanzu maganar farawa da safa a wajen tawafi na safa da marwa ai safa da marwa ce me yasa ake farawa daga safa ba daga marwa ba magana kenan حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول حين خرج من المسجد وهو يريد السفا وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالسفا abin da ke wannan ruwaya ta jabir bin abdullah yana cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana wani yaqul hina kharaja min masjid lokacin da ya fito daga masallaci me yake nuna to daga masallaci kun san asalin ka'aba wurin sallah tausiyi ne ake ana aka haifa inda yake ayan kiriya a wannan lokacin masallacin bai kai ba wurin safa da marwa yau safa gehen masallaci take haka marwa ba cikin masallaci ba suke a lokacin da yake wannan magana kenan asali idan mutum ya kare tsawafin shi ya yi tsalla a raka'ari ya je daidai hajjar aswad inda ake fara tsawafi zai sake kabbara allahu akbar ko ya taba an dama tabawa daga nan ne zai niyi safa da marwa to shi ne ce ya ga annabi sallallahu ya hoto daga masallaci yake daga wajen daga daga ka'aba zai yi wara safa da marwa sai na ji shi jabir ke cewa sai na ji manzana sar yana cewa na bada ubi ma bada allahu bi fa bada bi safa za mu hara da abin da allah ya hara sai hara da safa ma'ana allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna safa wal marwa min sha'irillahi man hajaba da alkama farajuna farajuna alaihi an tawbih mabo wannan ita ce magana kenan tun da Allah wa'annan safa wal mutum sha'irillah Allah ya da ambaci sunan safa ya kama wannan marwa to annabi nan annabi kenan ya fasara ya kawo din wannan aya ma'ana tun da Allah da safa ya fara kenan kai ma me yasa ayi tsakanin safa da marwa sai ka fara daga safa wannan shine mudan da ya bisa gane asalin wanda ya karanta kaman bulugul maram sai da mai bulugul maram cikin babu yana aikin arwala sai kawo ruwaya ta manzala ya ce ibda'u bima bada Allahu bihi can a ta lafazin da ka ibda'u li amrin ibda'u bima bada Allah bi zai ci gaba kuma sai suka ce me me yake kawo magana haji a cikin arwallah shi a ta ibn hajar ya kawo wannan magana ta kuhara da abin da Allah ya fara duk da cewa lafazin ibda'u bai inganta ba lafazin da inganta wannan ne na bada'u ba ci gaba ta ta ba wani bane ba wannan lafazi shi a can ya kawo magana akan mas'ala ta tartib arwallati saddabin na kan arwallati har har wasu juwa kuma ajiyar kuma marmiko wara wasu fuska da hannuwa shi a ya kawo ta wajen tartibin arwallati cikin ba ma arwallati haka iya magana ke tun da Allah har ambata wasu juwa kuma ajiyar wanke hannu fuska ku da hannu kinan wajibi ne a fara wanke fuska da hannu ta kuma a yi kai ka fara da kahuwa a can kashi ne ka magana shi ka bacin ruwaye a masu adata wannan ce to nan ma a nasarar ya maganar fara aikin sa'ayi da abin da Allah ya fara an bato na safa amma wancan lafazin na buluga marawa na ibda'u bai inganta ba lafazin na amar amma wannan shi ne wanda ya inganta kiran manzo Allah ya ce za mu fara da abin da Allah ya fara Allah ya fara amatan safa kiran zai fara sa'ayi daga safa ta kuma zuwa marwa shi ne ce fabda bi safa ya fara sa'ayi shi daga safa kenan ka'ida ta safa da marwa ana farawa da kaka ce aiki ɗaya ne kewaya bakwai ce jin fara daga marwa a daga safa ake farawa tana ta karkashin wannan idan mutum ya zo sa'ayi sai fara daga marwa ya ce safa a zero ne kan biyu ba kan biyu fara ba abin za ka yi ba ka yi aiki ba ba ka shiga ya fara ba aiki dole fara tsawafi sa'ayi daga marwa ya ce safa to yanzu ya fara wannan bai cikin da zai wannan akwai masu wannan kuskuren ina ga akwai wannan wacce da muke shi ina mana na ga lokacin da muke kura zama da shi ƙa'ida na san kenan kamata a ce lokacin fara he da muka kuma ya gara ƙariya da ta kai aka nanka za su yi ai ka san lokacin yau ya ƙariya ta fa ta ce ko ba ka yi da har su kai ba a yi shi daga sakai fara daga daga mara fara kenan shi lokacin da kamar shi kenan shi a wajen ya ɗaya kenan ta ce a ko ma ka saki ka cika ɗaya ka bar su a yi ɗaya ka bar kewaye ɗaya kenan ƙa'ida ka fara da kansa fa magana ke wani shi ne abin da ya ma'ana babu na babu na a fara daga safa bayan wannan yanzu sai kama ruwayoyi da yana ruwa da ta inganta sai ce wa haddasa ne an malik an ja'afar bin muhammad bin ali an abi an jabir bin abdullah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان إذا وقف على السفا يكبر ثلاثة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير yace yasna'u zalika thalath marrat wa yad'u wa yasna'u 'ala al-marwati mithl zalik abinda yake wannan ruwaya tana karantar da mu an aka hawo safa me ake yi shine yace Jabir ke cewa manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya tsaya akan safa yana yin kabbara dan dandan ruwayo sun kawo yana fuskantar kibla wajen ka'aba ko da bagarinta za ka fuskanci wajen ka'aba to idan ya kan safa yana kabara allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan lafazin da imam malik rahimahullah ya kawo imam muslim akwai wani ƙari wanda nan bai ba nan bayan wannan ya ce la ilaha illallah wahdahu an jaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahda kenan a takaice zikirin da ake yi muka gama maganar akan safa an kawo sukanto kibla da ka hau zaka yi wajen kibla wajen ka'aba zaka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله وعده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وعده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده هكذا كيتو أنا عندك ديتي أنا يوم ونن سوق ويدعو وين عدا duka marra idan kai wannan kin kai kabar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al wa hazama al ahzab wahda sai ka daga hannu kai addu'a ka roki abin da kake wajen Allah sai kai addu'a duk dai in kai zaka yi addu'a kuma ka sake ta biyu kai addu'a ka sake ta uku kai addu'a kowace ta akwai addu'a ya ce ya sannan uzalika talatin mabat ya ce wannan kuma an gaya mana a nan ya taƙaita magana wannan addu'ar magana ya yi haka irin yadda ya yi a kan safa irin shi a kan marwa haka ya yi a cikin aikin hajji shi cikin darsin za mu ɗauka abin da ya kamata a yi a wannan wuri to yanzu ya maka maganar addu'a shine imam muslim imam malik rahimahullah zai ka maka wani lafazi daga cikin lafazoji na addu'a na magabata kuma da wannan ruwa da makaranta ta inganta hadisin ya inganta kan magana wa haddathani an malik an nafi annahu sami'a abdullah ibn umar wa huwa ala safa yad'u yaqul اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما كما أتيتني للإسلام ألا تنزع ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. يجي إنجي عبد الله بن عمر شينا في كتاب عبد الله بن عمر yana kan safa ya soka maka irin addu'o'i ko tabbatar da lafazin addu'a akan safa yana addu'a kamar haka iya ce Allahumma ya Allah innaka qult ud'uni astajib lakum ya Allah kai ne kace ku kiraye ni amsa kuma wa innaka la tukhlifu al-mi'ad Allah kai kuma baka sabar ko in zai ka wannan shuhuda sai ce wa inni as'aluka kama hadaitani lil islam ya Allah ni ina roƙonka kamar yadda ka shirye da ni akan musulunci Allah tarzi'ahu minni kakka amshe wannan musuluncin da ka tura ni akan shi hatta ta tawaffani wa ana muslim halaka amshe raina ina muslim wannan babbar addu'a ce da imani mai neman gamuwa da Allah cikin kyakkyawan hali neman Allah tabbatar da kai har ka koma gare shi kana musulmi wannan wai ba cewa ba kamar ƙa'ida ce sai ita ce za a yi amma nan ya karantar da mu da ana addu'ar kenan kuma ga irin daga cikin musallai na dalabin umar na irin addu'a ma da yake kenan akwai addu'a za ka iya wannan ko wata addu'a abinda kake bukata a wajen allah za ka ruwa ba sai wannan addu'a ba ce ba kaɗai za a yi amma kana iya yin ta don fa'ida da take cikin wannan addu'a addu'a ta fa'idar tahiri tabbatar da kai akan musulunci Allah sa ka cika da imani an gadi ba annabi Allah sallallahu alaihi wasallam duka yanda ya kare rayuwar shi gaba daya ai bayan ya kawo Allah ka karan sanin daga cikin tawilin mu da kaza kaje kashin mutaye Allah ka amshi raina tawaffani musulman wa halakani bi salihin abinda ya roƙo Allah ka amshi raina ka gama ni ka amshi ina musulmi kuma ka sanar layan mutane kwarai yana addu'a ci kwarai mai mahimmancin gaske nan da kenan wannan mutum Allah ya kai shi wuraren wuraren kullum a kan safa kenan akwai addu'a bayan kai wannan zikirin da ya zo kuma ka roƙi Allah subhanahu wata'ala na abin da kake so a wajen shi kuma maganar cewa a kan safa bayan wannan lafazin da ya zo da abin za ka yi addu'a ce tana da dama ka roƙi Allah da abin da kake so a ɓangaren zikiri da ya zo wannan su ne a karkin da suka zo a kan safa da marwa wanda yake sa a yi tsakanin safa da marwa sai kuma da wannan ruwa ya dai ta inganta tabbas sai babu yana jami'u sa'i babu wanda yake tattara wasu mas'aloli akan sa'ayi da ake tsakanin safa da marwa nan sai kawo cewa haddasani yahya an malik an hisham bin urwa an abi annahu qala قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو يتم فلا جناح عليه أن تفهما فما على رجل شيء ألا تفهما قالت عائشة كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا تفهما makaranta wani abin abinda shi urwa ita gaba da shi sham rutubin zubar da ɗaɗe da shi a kamar ɗan sama'a ya ce urwa yake cewa na ce ma aisha radda la'ana wani mummune ya ce amma na wannan magana wani yau mai izin hadisu sun ina yaro kurciya ba kina abin mai irin mai daga muwa ba iya yaro ne sai ce mata a ra'aiti kaular lahi tabaraka wa ta'ala ya ce aisha mai zaki ce akan wannan maganar faɗar allah subhanahu wa ta'ala inna safa wal marwa min sha'irillah safa da marwa suna daga cikin alamomi na addinin allah faman hajja da baita itamara duk wanda ya haji ɗakin allah ko je umra wanda ya je aikin haji ko umra fala junaha alai an tafi ma babu lahi tawafi ga wa'annan safa da marwa me zaki ce kan wannan aya kenan faman ala rajul shay'un ala tawfima kenan babu laifi da makai ba ana ta rajul lajin alai babu laifi ka tawafi kenan makai makai laifi ba suna ce babu laifi ka tawafi an kai ka tawafi kenan akan haka fa inda da yayi sai kenan babu laifi da makai ba dan ce falajun alai an tawfima babu laifi an ka tawafi akan su kenan kenan kenan so kana kenan kenan ba dole bane sai a yi tsakanin safara abin da yake so ya fahimta ta wannan ayat sai aisha jin haka faƙalat aisha kalla ta yi tsawa tsawatarwa kan wannan fa'inta wata ke ba daidai ba fa'inta wadda ba ta kuskure ba daidai ba ne ba mugu fa'inta ce sai take gaya mashi ai laukana kamata ƙulu inda halin da kai kake tsammani ne kake fasara abin da Allah ba ka zaura tuna Allah ya tsofi mu ba da hidda ce fara tuna Allah Allah ya tsofi mu sai ya da Allah sai Allah ya tsofa da hidda ce babu lahi in ba kai bane to wannan me ya kawo wannan magana a ce babu lahi in ka ya tawar shine an Imam Muslim ya kawo wannan ruwaya ta asalin mas'ala da kai na tasu a zahirin aya kamar haka ne da ya fahimta mashi za ka ce kenan ginin ilimi na san abubuwa ki sa wannan kun fahimta ce tashi yayi ta yaro ra mutu da rashin gama ababen da ilimi ya wannan fatawa ta ce a ba haka ba kuma inda nake tsammanin ne ga za ka ayi haka za ka zaka ba to na ce a wannan zahirin aya duk da bai kore ba yin ya kore wata mas'alar ta ɗaukar lahi ba lahi ba ba amma ana samun maganar wajibcin sa'ayi tsakanin safa da marwa na aikin annabi sallallahu sallama kuma da maganar lafuzza da wasu kawo na maganar su'u ku yi sa'ayi da maganar cewa ku zuma sakum ali ku riki ibada ku ta aikin hajji daga waje na shi kuma yayi kuma ya umarni ayi irin da da maganar sahabbai kan mas'alar wajibcin yin shi kuma cewa to jamhurin sahabbai da sauran malamai gabata sai ayi kan safar marwa ba ma maganar wajibi iya cikin rukunin aikin hajji ba wanda yanka ba sai ayi ba ta yanka yanka bai gara masa ayi aka ce rukuni a cikin aikin haji wani yanka wani abin gyara shi ko azumi dole ka kashi idan ba kashi ba ka tsaye gida ba ka da haji shi ne rukuni kenan to sai a yi iya cikin rukunai na aikin haji wanda wani abu bai gyara sai an kawo su sai ta ce innama to tun da yanzu ta kore mai wancan zato nashi na maganar tsammanin kurin laihi an doke da kenan ba laihi kai ko kakai an ce ba kai ba تجد إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهدون لمنات وكان منات حزر وقدين وكانوا يتحرجون عن يتوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنى عليه أن بهما ta ce wannan aya da kake magana asalin me ta sabko kan ansa duk wannan yana karantar da mu kuma ta mas'ala cewa kenan muhimmancin sanin asbabul nuzul iya ƙara maka sanin ma'anar aya akan me ta sabko wanda yake nan ta sabko yayi ka sanin akan me aya take magana yanzu kenan ka kawo mishi ma me ya kawo wannan kalmai me ya kawo dalilin maganar ta kawo mishi sai ta ce abin da ya wakana aya wannan ta saba ko kan ansar ansar kanu hudun da manat suna ɗaukar niyyar ta haji daga manat nan a lokacin jahiliya kayan musulunci kusa da mun tafi aikin haji manzana sallallahu alaihi wasallam shi ka aikin haji ba yadda ake arfa a yi mai na kwanakin mai na ayi kwanaki duk wanda ake yi manzana ba abin da ya kawo dama a kushi abubuwan da aka shirko ne da shirka ya zo ya gyara abin game da abin yadda annabi ibrahim sallallahu alaihi annabi ibrahim shi ya tsara duk abin da ake haji kuma duk da jahiliya ta qurayshawa suna aikin haji suna tsayuwa sun duk da ma'aikata suna tsayuwa arfa duk da cewa su garin makka yan harami ba sa huta daga ma'aikata daga muzdalifa busu wuce su ci arfa dan su suna ga mutanen harami busu wuta su busu daga harami yan garin makka ma yan garin makka ba sauran qurayshawa ba kenan daman kenan akwai aikin haji akwai arfa akwai kwanaki min da ana yi hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin kwanaki min da yake zuwa iya da'awa ana ta ban sa iya iya matsayin shi da'awa ana haji ta jahiliya sai yake profite ya zo lokacin taruwa da ake dakin haji ya zo rumwarun wata mina ana nake cewa yake cewa yake cewa yake cewa waye zai kama mini har isa sako mu iya kiran su kamun sai sakon Allah a na kira ansar har ansar suka ji suka ji ashe dama a gida suna ji labarin hudawa sanin labarin wani annabi zai zo na ƙarshen zamani har suna cewa ansar sai hudawa su ma sana addini wani annabi zai zo maka mun da maka mun shi mu yaƙe ku dan su mu shirka ne a wannan zamani su yahudawa mun shirka a wannan zamani ma duk da lalacewa su sun san shirka haramu ce kuma su shirka amma tare suke da larabawa na madina tare suke rayuwa su wannan ansar mushirke ne mai hudawa ba su shirka ba sai zai hudawa su amma sun zai shirka ɗari ce sai suke ce mai hudawa wani annabi zai zo za mu gama da shi biya yau to sai ansar sai suka ji kishin kishin kin wani manzo ya zo a makka sai suka kenan ka argaye su a nan ne ansar ke manzala ina bin ruwa-ruwa ya ce man yi ne hatta abin sa'ad rabbi wa zai kama mini ya man agaji in sai sakon ubangiji annabi iya kira iya kira a nan da ta abu lahab shi ko abu lahab an san uba ta an mun shi ne bin shi yake shi ko iya bin bayan shi in yayi yayi ta kariya yake kaji dawa ba iya yi gawar gaba in ya kare da ya dawo shi kashi kariya yake annabi wasa ba iya yi ta kariya yake iya rushewa iyaye na rushewa ba na biya wasa ba to a nan kenan quraish ansar da suka ji kenan wannan annabi shi ne shi za a nuna mutane goma sha biyu nan suka dan ware suka samu ɗaukar saƙo na musulunci suka ɗauki musulunci suka tai madina nan maka ana adawa amma ai muna magana yanzu a kasuwa a kasuwa ce ta mina wajen zama mina ne an yi manzo Allah kenan yake da mun dama yake da'awa a wannan wurin to aka kamce da can a takaice da kenan daman aikin haji a kushi manzo Allah kenan urisha suna yi sauran laraba suna zuwa suna yi to su ma mutanen madina suna zuwa wannan haji ta jahiliya da ake yi a cikin halin shirka to suna yin gajeren abu ba in suka zo za su tsaye haji mana da wata gumki wani gumki ne tsakanin maka da madina da yan ce kuma ya ce ya haza wakin kwadai gari ne maruf kwadai kenan kusan kwadai wata gumki ne suka ajiye a nan nata na bauta amma za ta yake haji to yin su wajen manata su kore su ansar a nan suke yin niyyar su kamar da muhimmin kan wasu ne ba ko wajen mai tafi da su su wajen manata nan ne wajen ɗaukar niyyar su to wannan aiki da suke yi shi ne cewa kada manata hasbul qudayl manata kama ce dabra dabra take faskin qudayl take kama ce suna ta hannun riga za ta fata fata kibe suna kallon juna wa kanu yataharrajun an an an yatufu bil safa wal marwa su suna ga sun zo wajen manata za su je wajen safa da marwa dan me ya salamun a wancan zamani zamu ga abin da shi kama gane akwai wani gumiki usaf suka ta wa isaf da na'ila akwai su gumaka wanda ana ga asalin da mutane da kuma sauran wasu gumaka ne dai tsakanin safa da marwa wanda su ma ana bautar su akan safa akwai akan safa akwai marwa to suna suna su zo mana ta ce babba mai kazo abin da ka suje sai wajen wancan bai ce ba bisu zuwa su sa ayi bisu zuwa akan safa marwa bisu zuwa su amsa kin sai kun daga sun kare mana ta bisu zuwa safa marwa to yanzu musulunci yazo to wannan abin shine yace falamma ja'al islam da musulunci yanzu yazo su daga aƙida su su kuma suka ada da manata suka kare ba ruwan da zama da marwa to yanzu musulunci ya zo kuma an kasa fada marwa suna cikin sha'irin da shi ne sa'alu rasulullah salam an zalik sallallahu alaihi wasallam ta to mu ga matsayin mu a jahiliya ba ma tsawa sai suka kasa fada marwa yanzu kuma gashi magana a musulunci yaya yin haka sai suna kaman akwai laifi ko babu laifi shi ne sa'adu an suka tambaye yin hakan a musulunci aisha ta ce akan wannan ne fa'an zalallahu tabaraka wa ta'ala allah ya safkar allah girma da buwa ya safkar da cewa ina safa wani marutun mishi a irin safa da marwa suna daga cikin manya-manyan ma'alamun addinin allah ta haka fa man hajjar baita duk wanda ya hajjarci ɗakin allah aikin hajji a tabara ko umar raje falajin na alayya tawafi ma babu lafi ya je tawafi ya ce zuki lafi tsamanin ba lafi bane ba shi ne kuma magana ke lai suke tsammanin laifi ne za a ɗauke layin wannan ba da mace ba a yi ba ne ba a abin suke tsammanin laifi ba laifi ba ne wannan imam malik wannan ruwaya ya ta kawo a nan duk da cewa akwai imam musulun ya kawo irin wannan ruwaya kuma duka ruwaye jigonta guda amma an samu wasu suka wata hanya daban wadda ta kawo wata mas'ala wadda ba wannan ba ne ba da ita wanda a can cikin sai musulun ruwa da ya kawo tana karantar da kai wannan abin da ya wakana haka shi urwa yawa aisha wannan tambaya amma a can me jawabi a can ya zo cewa ansar ansar suna tsawafi da tsakanin na'ila da usaf gumaka da suke tsakanin safa da marwa ansa da musulunci ya zo sai suke ga wannan ai aikin jahiliya ne sa'ayi tsakanin safa da marwa da suke yi yanzu musulunci ya zo yayin hakan a yanzu sai aka ce akan wannan ne ayin wannan ta sabu nan hafiz bin hajar haka imam al-bayhaqi sun kawo gama wannan magana guda biyu ya za ga wani nan an ce a manata suke yi suna ga manata za su wucewa sai ta ayi a nan a wannan safar marwa don suna yi a manata nan kuma an kawo a tawafin da suke yi ne na da alkan safar marwa tun a jahiliya suke yi a yanzu sun da sun gwam sun yi ba aka ce babu laifi ku har da suke zama wannan jahiliya ta wuce amma a tun da musulunci ta fata da shi yi shi ba laifi ba da su wannan hausa ya ce gama magana guda biyu ya ce haka imam bayaki kenan iya karantar da mu gama magana guda biyu ce ansar jama'a kama ce kungiya biyu ne ko aqida biyu ne a cikin ansar kowane abin ya wakana irin wannan aqida akwai ta ansar akwai masu yin masu tarbiyya ɗaukar niyya daga daga manat kuma in sun zo ba sa yi makita suke ga a yanzu in sun zo suke wannan kenan farko suna sa a yin in suka zo yan farko su suna yi amma ganin ce maka ce zubi sun ce ya zo sun iya yi suna a can da ba a yi za a yi su yan warko na biyu ne masu ganin suna yi a jahiliya su kungiya ta biyu su suna yi a jahiliya zubi sun ce ya zo sun iya kuma sun ba ce kenan kungiya biyu ce kowanne shi wannan iyaka a tun da a jahiliya a jahiliya musu da za a musulunci sun yi tun da suna gaba da zai yi su kuma suna yi a jahiliya yanzu ci gaba da yi din dai a kone kungiyar biyu ko da bangaren biyu kuma almuhim dole tarihi ne na mas'ala amma Allah a nasun Qur'ani Allah subhanahu wataala kurin ya dauke duk wata aqida ta daukar sai da kansa da Marwa amma me dalilin bai dauka laifi ne ko yanzu an dauke babu wani laifi ko yanzu ibada ce ta musamman sai a yi tsakanin Safa da Marwa sau mun wancan kuma kai ne guda biyu wancan nan malata ne al'almuhimu dai gurin yanzu muna magana sa'ayi ya zama rukunin cikin kurutun cikin wannan babu laihi suka tsawafi an ɗauke masu tsammanin laihi ne don an ɗauka masu ɗaukan a jahiliya suna yi da za a yi musulunci an yi kuma kai ba a laifi ba dai da kun tsammani babu shi almuhimmi ke magana kenan ke da jimurce kudin yanzu sai a yi tsakanin safar don abubuwa ne asalin gama abu a yanzu alhamdulillahi ilimi karatu na soji sun tabbata ƙur'an da sunna zuba mu da wani matsala ko ɗaya kan safa da marwa rukuni ne cikin rukuni musulunci kuna don abu ne farko abu ne kowa ya kawo da dalilin shi kaza kaza amma yanzu ba wata mas'ala ba wani mushkila ko shubaha ko sabani kan cewa sai a yi safar marwa iya daga cikin sha'irar da wanda nasun qur'ani kurin wannan kenan yanzu dai magana ce wannan sai sai ta gaba kuma wannan hadisin ya dauko hadisi wannan ya tabbata hatta daga bukhari ka mutum sun kashi in bayan nan akwai wannan hadisin a bukhari akwai cikin sai muslim سي وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة رتب بن زبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة أو عمرة كنا هيك أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقد طوافها حتى ندي بالأول من الصبح فقدت طوافها فيما بينها وبينه وكان عروة إذا abin da gudu da takaice dai a nan abin da yake karantar da mu mai ake cewa matsalar ita wannan baiwar Allah sauda bin abdullahi bin umar mata ce shiruwa kama ce mata shi shiruwar tunan zubair mata shi fakarajen ta tubi rubin sifar ta hutu tana tsawa ta kan safa da marwa haji ne ko mara ne shi dai a cikin ɗaya biyu shi tana sa'ayi tana sa'ayi ta kan safa da marwa wakati in mun yamra ta sakila mace ce mai jiki mace na nama ta ce jika-jika mai jiki فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقضي طوافها sai da ta zo ta zo mutane an ƙare sallar isha ta zo an ƙare isha ta zo falamtar tsawon ba ta ƙare tsawafinta ba saboda yaunin jiki da wahala abin hata nujin min alu musulmi hal aka ƙare aka yi kiran sallar farko na asaba zuba abin tana yi tana ja a hankali faƙadar tsawafa fi ma bai na ha wa bai na ta ƙare tsawafinta tsakanin kiran isha da kiran filan rubu ta ƙare ta ƙare tsawafin naka yanzu me yake cewa daga sallar isha take yi har zuwa gaba da sabanin da gama sabanin da kiran filan rubu kenan ana shi daga shi ya yi ya tara da kowa take yake sanar ƙarshe sun da tana ba ta ƙare bai kusan sai kiran filan rubu da aka nasu ba to a nan daidai ta kaɗa wa fanta to a nan ta ce wa kana urwatu izara abu tufuna ala dawam yana hawa a shadda na haihu nan menene kenan ana iya na aƙida ta urwa shi bai ga za a yi abin hawa dole in ma mai tana da wahala kamata ka hawa abin hawa ta yi ina kuma da ku amma shi yaƙi da shi ba a hawa ba a hawa wani abu a yi kawai dole a yi a ƙasa shi yaƙi da shi haka wanda shi take kan abin shi ne ya ce kana ƙurwata zara an mutu suna da jawab yana hawa ma shaddu na yi shi in ya gan suna yi mutane suna yi ƙwarai hanyar jikin hanyar mai tsanani ya suna yi a kan sama kan dabbobi ya ƙwarai bai wa gurin shi kuma na matar shi kai za a bata kai a sama tunda shi iya hanawa kai shi yasa ana matar shi shi iya da ba a yi ne amma mutane suna yi fa ya'talluna bil marad haya'an min amma in ce bisa kuke yi sai su ba mu lahiya a dole kai da teku amma sai da masa lahiya dan suna jin kume shi kan su samu sakon sun ra'ayi shi shi ya ƙi da shi ce ba a yi a sama masu kuma zana yi zana ya a sama kuma akwai sai dalili da yawa kuma le kuma kenan in ya ce masa me ka musu yin ya ba mu lahiya to kenan shi ma ya da shi lahiya ne ya su gane dalilin ba mu lahiya ne shi ce fa atalul bil marad ya su kawo illa da yin a saman dabba dabba da lahiya ne haya min saboda kuma shi fa yaqulu lana fi ma bainahu wa bainahu laqad khaba haula wa khasiru kaji wannan magana in yaga yan sama ne in yi magana da su ba wani lahiya ne ya mashi abin wani to ya yi jawo suka dada shi su ne kusan shi da cikin gawai nan sun tabi sun yi asara wani ya gaya suka dada shi ke nan ya yi gwada musu wannan masu yi a sama wannan kun gawai nan shi ne ce ya ce ce daga da hamu hamu na bukaturu wa'in nan sun tabi sun yi asara sama ke da shi kuma mutan yi wannan sun kada kansu ne ta illa ba lahiya amma bai yarda ba ke shi za mata ita ce wahala bai wa Allah yanzu batun bayan sha ba har ana cikin salafa kuma su ba kaza akwai to fahimta ce ta mutane kowa da fahimta shi kuma shi da wajen shi bayi ma mun ce muku wannan akwai dalili na halitta yin hakan kun balle mu irin wannan mai wata matsala qala malik man nasiya sa'ya bayna safa wal marwati fi umara falam yadhkur hatta yastabid min makkah annahu yarji'u fayasa'a nan kuma imam malik ya wani magana ya ce wanda ya mance sa'ayi tsakanin safa da marwa a umara kayan da ya sa'ayi biyu da ya tsawafi ya ta biyu ba sa'ayi ya ce bai tuna ba da biyu ba sa'ayi hatta su tabi da mai maka hele nisa ya barka ba ya nisa ashe ni mai tsawafi ba ka biyu sa'ayi ba ɗaya tsawafi yace annahu yarji fa yasa zai dawo ya koma maka ya je ya sa yi shi kin ba ta da saka dawo sai je sa yi shi kina rama shi shikenan yace wa in kana kana asaban nisa to in tsakanin tawafi da yi ta sa yi shi sai ya je ya kwanta da matar shi iya matar da suke matar shi ko masarki ya kwanta da iyalan shi bai ji sa'ayi ba ya tsawafi bai sa'ayi bai ji gida fatara matar shi kuma an yare dai yanzu kuma hituna ashe shi bai ba sa'ayi ya tsawafi ya ce a hakan malaka ce fayar yarje zai dawo fale sa'a bada safa da marwa ya sa'ayi tsakanin safa da marwa dole ya dawo ya sa'ayin shi ya ce kuma in ya sa'ayin hatta sun ma baki alayhi min tilka umra ya kare sauran aiki umari sa'ayi na gashi ne waye ya kare summa ali umratul ukhra wal hajj kuma daga baya wannan umara sake tawzi wannan ya cika ne dole dan an fara ka tuma hajji hajji wal umra lillah dole ka cika hajji ka fara gida shi dole hanta ka ake hajji umara sai ya kare yayi ta amma tunda ya ce ya sake wata umara daban kuma ya yi hadaya me na wuce ma malik me a cikin shi anan kenan jima'i da ya kayi da ake haji jima'i ya bata ake haji ta baci amma kuma ya cika magana kenan ta baci ka cika ta kuma umara wanda ya saka sabuwa magana kenan har da hadaya haka imam malik ya yace wasu ilmi maliku ana rajul yalqahu rajul bayna safa wal marwa فيقف معه يحدثه فقال لا أحب له ذلك كما أنوى مالك تنبيه رحمه الله a matsayin mutum ne ya game da wani a tsakanin safa da marwa an san zuwa zuwa ne a je a zo a cikin kai da kawai ku game da wani sai ka tsaya kuke magana duk da yanzu babu dama babu kura zaman ba a gamuwa a hira tunda an yi zuwa kuma dawowa da ba 'yan zuwa bisa gamuwa da 'yan zawa kowa a zan dana abin zuba bishi ya dai a ce abokin ta ka bunga wannan ana abin zai zo wannan yan ɗan gyara kaɗan akwai wanda ganin wannan maganin cunkoso da aka shayi ana samun matsala mata abata mace ya sa a yi tsarin sa'ayi safar marwa sai aka yi kamar yadda kamar tsawafi ne kamar zuwa kyanar zagayawa a je can safa a dawo marwa misali nan sai misali marwa can safa to aka je ba a dawo ta nan sai a koma can wannan wasu da yawa don ka ji ka tsawafi a can in ka zagayo da ka fara kai ɗaya to wannan masala ya ta sa wasu akan jahilci tun da daga man daga safa ake farawa in suka daga safa in su ɗauka in suka zagayo suka koma safa ɗaya suka yi in suka zagayo suka koma su biyu shi kuma duk zawa ɗaya ne ya su limka sa'ayi musu ne ba sai a yi bakwai su tafi goma sha hudu su bi zu su a jansu su daga safa fara aka zo aka koma ya sun koma su kun su koma biya ka yi tsoka daya in suka zo su koma hudu suka yi su yi su biyu haka suke akan jahilci da yawa suna shan wahalar jima kan haka balle mutumin da bai zuwa wajen karatu da ake haji bai tambaya ganin tsawafin da aka yi a can zai aka aba annan ma ya ce tsawafi ne ake shi kuma safar marwa a duk zuwa ɗaya ne na fara da safa ina zo marwa hince daya ina koma safa biyu ina dawo nan hince uku ina koma can hudu ina zo nan biyar ina koma can shida san ida abin hince bakwai haka ake shi daban yake da tawafi shi duka zuwa aliyan kaje daya ratur biyu haka uku haka ake kowane a duka yake to su kuma na abin yasa suke mutane a kan jahilci ya su mai ɗaukar tawafi shi ma tawafi ne ya su dimka suke wahala shi kuma abin da ka tsawo wasan tsawon sa'ayi wuri mai tsawon gaske su dole kan jahilci ne kenan to za a nan to mu za a nan dai gamuwa ya ji abokin ta ya ga gamuwa shi to na shi imam malik rahimahullah iya maganar yin hira a tsakanin tahiya daga safa zuwa marwa nan ne aka mai tambaya yace la uhibbu zalik la la uhibbu lahu zalik ni dai gaskiya ba ta bana goyon baya bana san yin haka a hira tunda mai magana cewa hatta tawafin annabi sallallahu alaihi wasallam yace an halitta magana a ciki idan mutum zai magana magana magana sa alheri kurum amma dai yin magana ba lahi bane ba illa san wurin askar ne kuma wani abu na sa'ayi akwai cikin abubuwa suke ta masu haji suke da tawaji suke da ko ajin haji za ga wasu har ma kamfanin na ajin haji suna ba mutane wahala a baka wani tayi na addu'a ta sa'ayin farko daban ta sa'ayin biyu ko da da shi sai ma tsawafin tafkirin na ka'aba a ce tsawafinsa a kewaye farko ga addu'ata kewaye ta biyu ga addu'ata duk a suka maka ta yi tsadoyi na da babu wata addu'a da aka shara'anta ya yi ta za a yi a cikin za a yi kurin da abin da kai na ƙur'ani na kai na addu'o'inka kana dama kai ta yi ba abin da aka ƙayyade za a yi har dama dama a cikin tsawafi ne yake da addu'a guda da manzon Allah ya ambata sallama a cikin tsawafi ita kadai aka ambata sunan addu'a da ake yi in ka zo daga rukunin yamani zuwa hajar aswad nan ne kurin lafazi ya zo na rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar nan kadai ana yin duk makon daga hajar aswad zuwa daga wannan suku ruwa zuwa wannan rashin nono kun wara nan kadai aka amma sauran kewaye gaba daya babu wata azaba ita za a yi gurin ta ga wani tayi ya maka mala adda ke waya ta daya ta bi duk wannan kun shiri ne shiri ne wani kun suka shirya ba suna so shi ba kana dama ka abinda ka suna addu'a cikin azkar kana dama ka abinda ka iya kawai zai dora maka addu'a kaza ci ko baki wannan alkhairi ce kana iya amma ba sai da kaida ta daya ko ta biyu ko uku babu to shi ma sai ayi haka ne babu wata addu'a da aka ce a sa'ayin farko ta biyu don gasan ana rubutawa ne amma ba sai wani tushe daga manzon da Allah ya koko sabai aka ce hey su zai amma ba wata addu'a irin mun ta sabi addu'a kaza shi yana addu'a ce zabai amma ba ta bai ta zai ba suka ba mun kan addu'a Allah ko ibn Umar da ya kansa fa wannan shi ga abin da ya roba mara da ta kaida ta dole ya yi ta sai to anan kenan imam malik faqal yace la uhibbu lahu zalika ba na son yin magana a wannan qala kuma yace yaya ta qala malikun wa man nasiya min tawafihi shay'an aw shakka fihi فلم يذكر إلا هو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على مسلكا ويركع ركعتي طواف ثم يبتدر سعيه بين الصفا والمروة nan wannan magana ta imam malik rahimahullah abin da yake cewa wa man nasi min tawafi shay'an wanda ya mance wani abacin zafin shi misali ya tawafi a shi ke waya shidda ko biyar yayi bai cika ba ko ka samu shakka an yi riga wannan bakwai ne ko shida na yake shakka cikawa ko bai cika ba to bai tuna ba dai bai cika ba bai tuna matsalar awa fi shan cika ba illa ho wasu a iya cikin sa'ayi tsakanin safa da marwa sai wannan abin yi zuwa shi amma wannan mu kawo ta magana kama shiga cikin wani ruduwa nan akwai mutum mai wasu wasu mai wasuwasi ibada shi bai komawa ba da abin da kare na ibada bayan ka kare wasuwasi da ruka kaka koma ta shi din mai samar wasuwasi sallah ce arwalla ce ka ibiya ta wasuwasi sai bayan ka salama an ya kuwa ni wannan na fasi a ta kaza an ya ce ba ka taba ne ka shiga shakka kurin kare ka koma baya kana koma baya shidan bai barka nace hanyoyin gudun guje ma wasu ka shidani al'azkar ta'awudu wal irad abu hanya biyu me zan gujewa wasu ka shidani yin azkar na mai yawan waswasi karkaranta ya ta'awuz a'udhu billahi min shaitanir rajim wasu kuma na ganago duk mai yawan waswasi a cikin abin da ke maganin waswasi a'udhu billahi min shaitanir tubka tawwa kai su uku bangaren ka nago da kuma kauda kai kakka biye shi ke ce abin da ya zo kun balle abin da ya zo bayan an kare damar da ciki to ana kama kana cikin misali cikin cikin yin misali kana cikin arwala kai na kawo kafa an yaba na wankin hannun gwari dama turkun ina kawawa to duk ina kawawa bana kuma baya kuma na wanki sai da na tabbatar da na bari an da shakka ce kullum ka farka kaga ake ta kullum duk abin da ka wuce ka koma baya to kenan nan ka doka nan da ka je sa ayi sa sa ka zo sai ayi ka sa ayi nan bakwai ne ko ce ne kun ga kare wuce ka gor haka kuma baya sai da ka tabbatar da kana ko wannan eh gaskiya kin da ne ko da ne to wannan muke magana mu to kai dai misali kenan baka tana sa ayin ka ba bai tuka ba sai ka fara safa da marwa ne ka tana ashe tawafi bai tuka ba sai mama ta fa innahu yaqta'u sa'ayu kai tsaye sai ka yanke sa'ayin da ka fara sun mai tun matawafin hubil bai sai ka koma ka cika sauran tawafinka na ka'aba alamar taiƙon a ka'abin da ka tabbatar yanzu ka cika in ka ƙare wa ya raka'u raka'atai tawaf sai raka'a biyu da ake yi bayan tawafi sun mai yabtaji sa'ayahu bainar safa wal marwa mai ka zo ka fara sa'ayinka zama ka sa'ayinka nawa kai zama kuma don ba a yin sa'ayi ne ba sai ba tsawafi shi magana kenan sai ka tsare tsawafinka sai ka je kuma ka dasa sabon sa'ayi kan samar marwa ba da sa'ayinka nawa kai ka cika cika a dasa za ka yi sabon magana kenan sai ya ce wa haddasa ni an malik an ja'afar bin muhammad an abi an jabir bin abdullah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل بالسفا والمروة مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه منه أبنى كتابنا الوضع جبل بن عبد الله يتي من الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من السفا إن يسبقوا لك سفا والمروة لك مروة مشى ينا انتهي هذا حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي lokacin da ƙwahuwan shi suka shiga ƙwahuwan shi biyu suka shiga cikin wannan kwari sa'a ya gurgudu hatta ya kullu haihu daga cikin wannan kwarin duk wannan masala ce a da me yake ne safa da marwa ai an san wanda ya san ake haji an ka sauko daga safa kayan ka je marwa a yanzu zaka ga ana gudu gudu a wani wuri a yanzu ƙara bayani suna sa tsanwan wuta kan tayya sai ga sa wata dogon tsanwan wuta to na alama ce ta wurin da ake gudu-gudu a cikin sa'ayi a zuwa safa ana yi ga daga safa zuwa farwa ana yi haka wurin dawowa ana yi haka to wani yanzu alamu alama ce ake sama yanzu ta tsanwan wuta ka san nan ne wurin wara gudu-gudu za ka ana gudu-gudu to a can da tun da cin ku ai safa da marwa duwatsu ne duwatsu ne guda biyu a gefen ka'aba mun san asali hajar uwar sama'il ita ce ai asalin abin lokacin da abin ibrahim salam ya kai su ya samu umarni daga allah subhanahu wata'ala daga can palestine inda yake zaune da matan shi guda biyu inda ya hijira yanzu an sani suka ce doguwa ya je a masa yawo da yake yi an bashi baiwa hajar ya tsaye da ita ta inda yake yi ita mata shi ta farko tsara allah ba ta aiwa ba sai allah ya fara ba ita wannan wannan sadaka dan da ba shi ta zama sadaka sai sadaka ta samu da mai sunan isma'il to wannan da da ta samu ya tada ma uwa uwa gidan hankali tabiya mata kenan ya tada ya tada ma tsara hankali sadaka ta samu da namiji ita da ita aka yi hijira yan warko amma ba ta da ɗaya wani abin duk da ita ba shi dama shi ta tsaka amma ɗan adam da biya ce ta mata wani abin samu ta matsala Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ma tsara imaninta samfanci hankali sai Allah manzo Allah umarni ba Ibrahim umarni ka ɗauki wannan mata taka tsara wannan mata ta ɗanka da kai ta haddan ka ɗauki su da nan dan a kauda su daga idan tsara da umarnin Allah aka bashi umarni ya ɗauke wannan ɗaya da matan shi da wannan ta ayyun ya kai su can dajin makka wata wurin shi ka'aba a yau ba lokacin babu ka'aba wurin ne karen ne wurin ne ya gura mashi aka ce ka kai su can kurin ka aiki ba ruwanka na majaraba ce matarka ɗan ka na farko bayan shekaru ka shi karin tamanin ka nisa shekaru sun yi nisa ka samu ɗakunan murna a cikin shi da kai cikin daji kuma ka ajiye da ke annaba Allah ne ya sa da ƙaunin Allah ya ɗauko wannan matashi sadakan shi hajar da ɗanta isma'il da isma'il ya zo da su tun daga nisan palestin da san wurin kirin ruwan manisan palestin a wajen da kudus a yau zauwa ba madina ba zauwa makka ta yi a ce bi zan gaske tun daga ta yi ɗauko su ya kasa makka iya kawo su ba wani da kwana ɗaya biyu ya huta su huta kwana biyu a gaya da an da kai kurin da ya kasa ya aji da ɗan ruwa ɗan cikin ɗan ruwanta a cikin ƙasar kasar ya ajiye su kuma ya ajiye ta kullum da ya ajiye ta kullum sai bada baya suna gaban ta yadda ka ya ibrahim ina mantar kuna ibrahim wajen wakabar ibrahim mun wakabar mu kun ya shi kullum ya ibrahim wurin wakabar mu ibrahim tana mai magana har su ya ce wata ƙada ba ta tsira ga murya allah a marka bi haza allah ya maka wannan umarni zai ma banza ba Allah ya maka wannan umarni ka bar mu anan yace na'am ko da mamace ta koyi yace mata na'am ba dogon bayani tace idan lan da ina Allah tunda ko Allah ne Allah ko bai bai tulsar da mu jaka Allah bai tulsar da mu shikenan ko tana ganin ko ta shi a anan ne da ya bar sai ta yi ko ya bar mu Allah ko Allah dan Allah ce kawo ba ruwan shi shi ta yi ya bar mu Allah ya bar mu Allah Allah ce mai kawo ya bar ku da shi ko a nan ne tana tarar ɗan wani ana nan wani ɗan ruwa ƙare ta shiga wani abin da aka batar shi ya ƙare ruwa iya buge-buge iya harba ƙahuwa babu ruwa ba abinci ba nono iya harba ƙahuwa iya kuka ɗara kuka ana warɗa shi ya ta haukan safa ya ta leƙa kamar ta haukan dutse ta ya ta leƙa can ko ta ga mai zauwa shi ya ta haukan safa ta leƙa can wancan ɓangaren ko ta ga wani mai zauwa ba ta kowa ba ta dawo nan ta haukan marwa ta leƙa wajen ɓangaren ko ta ga wani haka tana yi ne tana zuwa da zauwa ta yi na bakwai tana kan marwa sai ta yi wani sauti a wajen ɗanta daidai ka'aba sai ta yi sauti a wajen ka'aba a wata sauti tumunin mugi su wane ne shi ne ya yi tabbatar ta tsaye da kai da kawata bayan ta bakwai sai ta je ta isko ɗa ruwa iya zuba da ƙasar ɗanta an ce na wata ruwa an ce mala'ika jibril ya bugi ƙasar wata ruwa ce a yaren shi dai inda yake kawai yaren inda yake bugawa da ganin ruwa bugu shi suka ce zamu zamu zamu zamu a halarcin su musulananci kuma ta tsaya tsaya tsaya ruwa kai ci ɗanta ta yanzu magana ruwa a tana gudun ruwa kai ci ɗanta sun suke zamzam zamzam zamzam zamzam kenan ruwa tsaya kai ci kai shi mata ɗanta a nan ta samu ɗa asalin ruwan zamzam kenan to wuri ne daji ne sahara babu ruwa ko sama su ta sahara din da ke da ruwa gari ne wurin tsaya wurin iskan ne to shi ne asalin kenan Allah ne zai tsaya wannan garin tun da tsuntsaye ko na suka zama da ruwa ke sai yan wuce suka tsinka tsuntsaye a kewayen wannan wurin wannan dai wannan ruwa na zanzam sai ya kawo mutane suka yi sassuna nan har ta kai dai jirgin ake cewa laraba marko suka samu dai a banza abokan zama dai zaman gari dai inda yau zumuna magana me yi ta wannan shi ne asalin safa da marwa kenan a wancan zamanin duwatsu ne to a nan zama har ya zo kenan tunda ba wannan gidan aure ba wannan ake nan an yi tuku ayi wadai ne kenan akwai tun tsakanin tudu na guda biyu dutse ne guda biyu kenan kenan kun gangare kenan ina an ga sabuwar wata dutse ai gangare da ajiyar can ko da haka ne ake a hawan dutse a gangaro ajiyar can to shine a yanzu zamani ya zo an hamma za ta bini kure da kaka tsaya a saman a saman wani wani ma ta hawa na daya na biyu har da uku yanzu har hudu ma akwai tana wani zamani an kawo ta gaba kenan a yanzu babu wannan gangaren to amma a wancan zamanin a lokacin da yake da wannan gangaren ne yake cewa yake cewa hatta idan sabbat qadamahu wannan wadi halatar bawon suka suka shiga ke lokacin da gangaro daga safa sai da gadangadan ya shiga cikin wannan kwari da shigo cikin kwari duk ga da ko a dauran ne sa'a he gudu gudu hatta ya khuruju minhu haywata daga cikin kwarin shi ne a yanzu ya maka ishara tunda an san bakin wurin ya ce daga nan wani tsawon wuta suka gudu gudu har bakin wutan tsawon wutar shi ne zaki gudu sunna ce ta gudu gudu kurin za mu shiga ƙalin malik na kamata mu tsaya insha Allah yanzu dai mun tuna san hadisi annabi sallama kenan yana gudu gudu tsakanin safa da marwa kuran اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته